الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فمعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن الكفار من بني إسرائيل ملعونون لعنهم الله على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هم الذين قتلوا الأنبياء عليهم السلام كزكريا ويحيى وحاولوا قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله تعالى إليه وحاولوا قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعصمه الله وقد آذوا موسى من قبل أذى شديدا وعيروه كما قال تعالى حكاية عنه وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وهم الذين حرقوا المؤمنين برسالة عيسى عليه السلام في الأخدود وهم أحياء قال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أيها المسلمون عباد الله إن الألم يعتصر قلب كل مؤمن لما يحصل في أرض فلسطين وفي قطاع غزة المحتلة حيث نشهد كيف دمر المحتلون اليهود كل شيء تقريبا في هذه المنطقة وقتلوا الآلاف من الأطفال والنساء وحرقوا البساتين والمستشفيات كل ذلك بدعم من الولايات المتحدة والتي تزودهم بالأسلحة وسائر المواد الحربية والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قد تجبروا ونصوا ونصوا أن القوة لله جميعا فباتوا يقومون بأي شيء يمكن لهم في الأرض ولا يخشون أحدا حتى الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فعقوبة الظالم تصيبه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما جميعا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد روي أن رجلا مر برجل قد صلبه الحجاج فقال يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين فنام تلك الليلة فرأى في منامه أن القيامة قد قامت وكأنه قد دخل الجنة فرأى ذلك المصلوب في أعلى عليين وإذا مناد ينادي حلمي على الظالمين أحل المظلومين أعلى عليين وروى مسلم في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما وجهه إلى أرض اليمن واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب وفي رواية اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين هذا الحديث يدل على أن استجابة الدعوة على المظلومين ليس بالضرورة أن يكون فوريا أو قريبا ولكنها ستأتي لا محالة قال القرطبي رحمه الله وفسر إجابة دعوة المظلوم بالنصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له أو اقتصاص منه أو تسليط ظالم آخر عليه يقهره كما قال عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون أيها المسلمون خلال الحرب على غزة حرك الاحتلال جبالي على مدار السنة بدعم من أمريكا والآن تأتي أكبر الكارثة في تاريخ الولايات المتحدة على لوس أنجلوس وهم يرون كيف حولت السماء حدائق كاليفورنيا إلى رماد وقد دمرت هذه الحرائق آلاف المباني والسيارات والمنشآت الحيوية في المدينة كما أدت إلى إجلاب السكان من منازلهم وبحسب الأخبار تبلغ المساحة الإجمالية التي أتت عليها حرائق لوس أنجلوس ما يعادل 60 ميلا مربعة وهذا يعني أن الحرائق اشتعلت في منطقة من الأرض أكبر من مساحة باريس عاصمة الفرنسية وخسائر الحرائق وصلت إلى 57 مليارال دولار خلال 24 ساعة وذلك ضعف ما أنفقه الولايات المتحدة أثناء إنفاقها على الحرب في غزة ودعمها لقتل الأطفال والأبرياء إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وأسفرت الحرائق عن وفاة أشخاصا كثيرين وآخرون في عداد المفقودين وحتى صباح الخميس لا تزال النيران مستعرة أيها المسلمون كما نزه أكثر من مليون مدني من شمال غزة نزه مئة وخمسون ألف شخص في لوس أنجلوس وواجهت انقطاعا في الكهرباء النحو مليون منزل وشركة وتم إغلاق المدارس في المدينة وانتقل عبر الشاشة نزوه بضع عشرات من مرضى من أحد أكبر مستشفيات المدينة قبل أن تأكله الحرائق وهو مشهد ينطبق ما فعله اليهود المحتلون في منظومة الصحية في غزة قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم إن الظالمين مهما على شأنهم فإنهم لم يفلتوا من عقابه سبحانه وتعالى ومن سنن الله تعالى في عباده سوق الظالمين إلى مهالكهم بما كسبت أيديهم فالولايات المتحدة من الطغاة الظالمين الذين طغوا في الأرض وأكثروا فيها الفساد ويستلظون بإبقاء الخلق تحت تحت رحمتهم ويفعلون كل دنيء وجريمة للوصول إلى رغباتهم فاليهود هم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان فبغض الإسلام هو قضيتهم التي لا يمكن أن تفارق قلوبهم كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا بهذا شهد عليهم القرآن وهكذا شهد عليهم التاريخ وشهدت عليهم أفعالهم وأقوالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط بارك الله لي ولكم بهدي الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بايهك يا أمة مسلمين wannan khutba za ta magana a kayan ramuwa daga Allah lalle sananne ne a cikin littafin Allah da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa waɗanda suka kafirta cikin banu Isra'ila Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu a bisa harshen annabi Dawud da kuma Isa dan Maryam saboda abin da suke yi kowane lokaci na sabon Allah da ta'addanci kanu wa kanu ya'tadun yan ta'addan yanzu Allah su ne waɗanda suka kashe annabawan Allah Allah ya ba da labari a kayansu misali kama annabi zakariya kama annabi haya yahudawa so kashe shi sun kashe da yawa ma daga cikin annabawa sun yi ƙoƙarin kashewa annabi isa alaihi salam Allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa gare shi sun yi yunƙurin kashewa annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallama yahudawan banu nazir Allah ta'ala ya ba shi kariya dama tun gabani sun cutar da annabi musa kansa wanda shi daga cikinsu yake kuma shi ne ya zo musu da attaura ya kubutar da su daga fir'auna ba cutar wadda ba su musu ba kamar yadda Allah ya ba da labari game da shi wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum yace ya mutane na me yasa kuke ta cutar da ni ne kam alhali kun san cewa ni manzon Allah ne zuwa gare ku wannan ya nuna cewa sun cutar da annabi Musa alaihi salam cutarwa mai yawa su ne kuma waɗanda bayan annabi Isa alaihi salam waɗanda sun kai imani da annabi isa alaihi salam suka kama suka dinga ƙona suka mayar da wani sarki yayi su ne ashabul ukhdud da Allah ta'ala ya bada labari ya ce an tsinewa mutanen wannan rami da aka tona na wuta wuta suka san aka tona rami aka sanya wuta tara raga tara raga sarki na nesa duk wanda bai daina imaninsa da Allah da manzansa da ya aiko da littafin lokacin ba za a jefa shi a wuta haka aka dinga tunkuɗa mutane suna raye ana babbaka su a ce bar addininka ya ce ba zan bari ba a wurga shi ciki bar addininka haka yahudawa suke dama ba su da imani ba su da tausayi lalle yan uwa musulmi abu ne mai kona zuciya ga kowane musulmi ga kowane mumini irin abin da yake faruwa a ƙasar falastin musamman yankin gaza wanda yahudawa suka mamaye yayin da sannu a hankali sannu a hankali kimanin shekara guda da rabi kenan yanzu ba dare ba rana ba kakkautawa sai da suke kusan halakar duk kasar gaba daya sai kusan rushewa duk gabaki ɗaya wannan yankin dan abin da ya rage kaɗan dan kaɗan mutane yanzu wasu sun yi watanni a farfajiyar sayarin sama kawai ruwan damana da ya zo a kansu haka ya ƙare sanyi da ya zo a kansu haka ya ƙare ko tanti babu sun hana a kai musu kome a cikin wannan yanayin haka suke ana gana musu mugunyar azaba duniya kuma tana kallo musamman shugabanninmu na musulunci sun rusa kome sun kashe dubanni akalla yara kawai yara ƙanana waɗanda aka kashe alƙalma sun nuna sun kashe yara sama da dubu goma sha bakwai yara fa kawai ƙanana ƙananan yara waɗanda aka iya gani har yanzu waɗanda suna cikin gwaragwatsan inda aka rushe wallahi tallahi ba a same su ba kaga ana ɗaukowa hannu daban ƙafa daban wani ya ruɓe wani a samu gwaragwatsan ƙashi haka akwai wanda har yanzu ba a samu ba haka suke gana wa ‘yan uwanmu azaba kuma mu sani wannan abun fa duk suna yin sa ne da goyon bayan amerika wallahi tallahi amerika in ba ta taimaka musu ba lokaci guda larabawan nan za su kare isra'ila kaf duk burga suke da bazar amerika suke rawa da makaman amerika da dukiyar amerika da sojojin amerika duk da su suke su suke ba su wannan taimako saboda dama allah ya ce wallazi na kafaru ba abuhum auliya ubab illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir dama arna masu taimakawa junan su ne in ku ba ku yi haka ba to barna za a yi ta gani sun kangare ma Allah subhanahu wataala sun manta cewa Allah shine yake da ƙarfi suna ga cewa su ne masu yin komai sun waye gari duk abin da suka ga dama a ban ƙasa suka sa gaban su haka suke yi ba tare da tsoron Allah subhanahu wataala ba amma fa Allah ta'ala ya gaya mana wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama nu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar kada ka tsammata cewa Allah bai san abin da azzalumi suke bane Allah ce muna jinkirta musu ne jinkirta musu muke akwai wanda Allah zai kama shi nan take akwai wanda kuma Allah zai zai masa jinkiri sai wani lokaci akwai wanda kuma Allah ba zai ma kama shi ba sai ranar alkiyama anan ne zai raina fata ido zai raina fata don haka mu sani ukubar da Allah ta'ala zai ma azzalimi za ta iya samun sa a nan duniya ko ta same shi a lahira ko kuma ta same shi a duniyan a lahira ma ta same shi in bai tuba ba hadisi ya zo daga Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa Allah maɗaukaki yana yi ma azzalimi jinkiri hatta idza akhadhahu lam yuflishu har lokacin da Allah ya kama shi kuma ba zai kufce ba sannan sai annabi ya karanta wannan aya wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka kamun ubangijinka yake in ya kama alƙarya tana cikin zaluncinta inna akhdahu alimun shadid domin kamun Allah mai radadi ne ko mai tsanani azzalumai sukan yi abu a duniya kuma su kubuta waɗansu kuma Allah ta'ala ya kama su an rawaito cewa ko wani mutum ya shuɗe dangane da wani mutum daga cikin musulmi da aka rataye shi hajjaj ibn yusuf al-saqafi ya rataye shi saboda yayi zalunci iya yadda ya ga dama a rayuwarsa ko musulmi ne mahaddacin qur'ani har rubuta qur'ani yake da ka amma yayi abin da yayi sahabbai ya kashe da yawa ya kashe sahabban annabi kamar abdullahi ibn zubair dan gidan zubair ibn al-awwam dangin manzon Allah ne ya kashe shi to lokacin da wannan mutum ya ga wannan da aka rataye sai ya ce ya Allah lalle haƙuri da kake ma'azzalumai yakan saka waɗanda ake zalunta cikin wahala ma'ana yana ga kenan haƙurin Allah da ya kama waɗanda suke yin zalunci tun ana cikin ikon Allah cikin dare wannan bawan Allah sai ya mafarki da ya mafarki sai ya ga gashi alƙiyama ta tsaya kuma sai ya ga shi an masa rabo ya shiga aljanna yana dubawa a cikin benayen sama waɗanda suke can ƙololuwa sai ya hango wannan mutumin da aka rataye ɗin wanda hajjaji ya kashe ya rataye kuma sai nan take ya ji an yi shela a cikin shelan sai ya ji ana cewa haƙurina da na yi ma'azzalumai a duniya shine yanzu ya kawo waɗanda aka zalunta wannan matsayi mafi girma kenan ashe wanda aka zalunta a nan duniya yayi hakuri in dai an zalunce shi akan addini Allah zai bashi daukaka a kiyama ko da ko bai kama wanda ya zalunce shi a duniya ba ballanta na Hajjaj ibn Yusuf bai bai mutuwa mai kyau ba lokacin da ya kashe Sa'id ibn Jubair kwana 15 kawai yayi Sa'id ibn Jubair babban malami ne cikin tabi'ai babban malami na gaske wanda har yanzu ana karanta shi a cikin hadisi cikin tafsiri cikin fiqh cikin abubuwa da yawa za ga abinda Abdullahi ibn Jubair ya ambata to kashe shi lokacin da ya kai da zai kashe shi sai dai addu'a ya ce ya Allah kada ka ba mu hajjaji dama ya sake kashe wani bayana kuma kwana 15 yayi yayi mummunar mutuwa to haka Allah ta'ala yake yi wani ya kama shi nan take wani lokaci kuma Allah ta'ala yayi wa wani jinkiri a cikin abin da yake da ake yan uwa musulmi hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga mu'az dan jabal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya aiki mu'az dan jabal kasar yaman sai yake masa kashe da yana cewa ka ji tsoron addu'ar wanda za a zalunta ya aike shi a matsayin gwamna ne to don haka tunda a matsayin shugaba ne kare kuskure zalunci wani annabi sai ya ce ittaq wattaqi da'watal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta falaysa bainaha wa bainal lahi hijab ba ta da shamaki tsakaninta da Allah a wata riwaya annabi yake cewa ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'ala al-ghamam ku ji tsoron addu'ar wanda za ku zalunta wanda aka zalunta domin wanda aka zalunta ya kai ƙara ga Allah yace Allah ka isar mun misali yace Allah ya isa ko yace Allah na kai kuka zuwa gare ka to annabi sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan addu'a ana daukanta a cikin gidagizai ma'ana mala'ikun Allah za su zo su tari addu'a sai su iso da ita zuwa ga ubangiji dan a nuna girmanta mala'iku za a turo su tariye ta haka wasu malamai suka fassara fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala yace wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin ina rantsuwa da buwayata ina rantsuwa da daukakata sai na taimake ki kuwa ko da bayan wani zamani ne Allah ya yi alkawari lalle sai ya taimako to amma wani hadisi yana nuna mana cewa addu'ar da Allah ta'ala zai amsa yayi ramuwa din ba lalle ne ta zamanto nan take daga lokacin da yayi addu'ar ba ba kuma lalle ta zamanto a kurkusa ba watakila sai Allah ya jinkirinta a duniya ko kuma ya jinkirinta sai kiyama ko kuma in ya ga dama ubangiji sai yayi ta nan take amma dai alƙawarin ne Allah ta'ala zai amshi wannan addu'a Imam al-Qurtubi rahimahullah sai ce an fassara irin wannan ansa addu'a ta wanda aka zalunta Allah subhanahu wata'ala zai iya taimaka masa da abin da ya so nan take ya tankwasa shi wanda ya zalunce shi ta irin hanyar da shi Allah din yake so ya azabtar da shi ya ji zafin wannan azabar ko kuma Allah ta'ala ya masa ramuwa na gwargwadon abin da aka masa shi ma sai Allah ya jarabe shi da wannan in wannan ya dauke dukiyar wani shi ma sai Allah ya jarabe shi sai wani abu ya zo ya lalata dukiyarsa ya ga asara a dukiyarsa masala ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya sallata wani azzalumin da ya fi shi zalunci shi ma ya zo ya zalunce shi ai gaba ma da gabanta sai a tura wani azzalumin sai ya zo shi ma sai ya zalunce shi sama da zaluncin da ya yi kamar yadda Allah madaukaki ya ambata ya ce wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun haka nan ne muke jibintar muke dora mu mamayar da wasu azzalumai akan wasu azzalumai saboda abin da suke aikatawa ƴan uwa musulmi a lokacin da ake yakin gazzan nan tsawon shekara ɗaya da wani abu sannan a hankali sannan a hankali akwai wani bangare a cikin gazza da ake ce da shi jabaliya gaba ɗaya yanzu babu komai a garin kwata-kwata an rushe shi ba sauran mutum ba sauran gida duk ya zama toka kawai guragutsa ne baki daya lambuna da gonakan da suke wajen duk babu kome kamar yadda mafi yawan gasa haka al'amarin ya kasance sun yi wannan abin tsawon shekara guda da wani abu suka cimma wannan abu da taimakon da amerika ta musu da goyon bayan da ta basu yanzu kuma allah cikin ikonsa zaluncin da ake waɗancan mutane aka nuna musu butanci a duniyar musulunci ba wanda ya kula su an ba su ana azabtar da su kuma ana ci gaba da mu'amala da azzaluman sai fa maganar fatar baki Allah subhanahu wataala shi kuma sai waiwaya da wata nau'in azaba karawa a kayan su waɗancan da suke taimaka musu akan Amerika domin wallahi idan babu Amerika babu Isra'ila yau da Amerika za ta rushe Isra'ila mata kare dan ita ce take goyen bayanta uwar gijiyar ta ta farko yanzu ita ma ta kanta take yin gida da ta kafa kasar wallahi ta kanta take yi yadda muke fama su ma haka suke fama ba su da kome matsiyata ba su da kome har zanga zanga yanzu suke babu aikin yi a ingila suna so wai a kori baki su suka tanyi abin su ma fama suke da kansu ga inflation ga tsadar kaya to yau in babu america babu ingila a babin nan babu babu isra'ila to sai allah subhanahu wataala bayan wannan al'amari sai afka ma ya jefa mu amerika mummunan bala'i su ma wanda ya same su wanda a tarihinsu suna cewa ba su taɓa ganin bala'i wanda ya kai ya wannan ba waɗannan shekarun ba su ga bala'in da ya kai gobarar da Allah subhanahu wata'ala yanzu ya jefa musu ba suna kallo ba yadda suka iya Allah subhanahu wata'ala ya mai da jihar california ta zamanto toka cikin gari da waje mafi yawancin wajaje a cikin wato garin Los Angeles jihar California capital ɗinsu Los Angeles wanda a nan ne Hollywood ya take cibiyar matsiyata 'yan finafinai a nan take wanda 'yan ba Allah Freemasons a nan ne cibiyar su take a Hollywood most ungodly society haka Jimmy Swaggart ma wani wani babban fada a America yace the most ungodly society in the world yace is Hollywood shi ma dan America ne Kirista to sai Allah ta'ala sai ya jefa musu wuta Hollywood din yanzu ta kone gidaje manya-manyan actors na film din Hollywood an kona gidajen kuma cikin wani abu na ubangiji gidaje sun kone motoci manya-manya masu tsananin tsada saboda cinkoso sai kana kokarin gudu cinkoson da aka yi na traffic ba yadda za ka yi sai ka tashi ka bar motar ka rufe a guje kuma wutar sai ta zo haka ta dinga tafiya wallahi sai rasa yadda za su yi da ita wuta ce kawai take ci tsawon kwana tara tana ta konawa ban san ko yau ta mutu ba daga nan ta shiga nan daga nan ta shiga nan kuma tabbas tsama ta shiga cikin daji daji ta ƙona orchard orchard inda ake dashen 'ya'yan itace da gonakai da suke da su tana bi tana ƙonawa bishiyoyin daji ma ƙona su take tana ta babbaka ko'ina kawai tafiya take yi ba ƙaƙƙautawa a farkon lamarin cikin lokacin da wutar ta fara a ƙiyasin da suka yi a cikin awa ashirin da hudu sai da wannan wutar ta ƙona abinda kimaninsa ya kai darajarsa ya kai dala biliyan hamsin da bakwai dala biliyan hamsin da bakwai ya wuce abinda suka bayar a tsawon shekara na makamai da duk taimakon da za su yi a isra'ila bai kai wannan ba a cikin awa ashirin da hudu allah ta'ala ya jeho musu wannan musulma kuma haka sai ta ci gaba ta ci gaba ta ci gaba wanda murabba'in abin da ta ƙona a cikin masu lissafi sun ce murabba'in inda wannan wutar inda ta kewaya ta ƙona daga cikin gari zuwa daji ya kai 60 square miles in an ce 60 square miles ma'ana ta nan ta kowane fajja za ka ci mil 60 mil 60 fa yana da yawa don mil 60 watakila zake daga nan wajen zuwa kyawa ba kilomita ba mil 60 60 square miles murabba'an 60 milan murabba'an abinda wutar ta ci kenan wanda a kiyasin da suka yi fadin inda wutar ta ci cikin gari da dawa ya fi girman paris capital na france domin capital na france duk girmanta baki daya 40 square miles to inda kuma wannan wutar ta ci 60 square miles a cikin sati guda wannan musiba ce daga Allah ga kuma abin da ta lankwame na kuɗi Allah kaɗai san adadin abin da ta lankwame ya wuce abin da su kafiran suka bayan na taimako ita amerikan ta bayan na makamai da kowane irin taimako Allah ta'ala dama ya ambata ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wallazina kafaru ila jahannama yusharun waɗanda suka kafirta suna ci da dukiyarsu su kashe ta domin wai su kange tafarkin Allah su hana mutane yin addini ai ba sa yi mas jefan West Bank Falastinin ai Gaza ita yar kankanuwa ce an kankani ne ai ga West Bank su Gaza Mediterranean ne tanan tanan kuma duka Isra'ila ta kewaye su don haka ruwan ma Isra'ila take gadi tanan kuma inland ne ba hanyar da za su je ta wani waje cikin Isra'il ne dan kankanin wajen shi ne ma'abarar Rafa Rafa crossing din nan shi ma kuma ta saka Misr ta kange shi ga can kuma West Bank inda Ramallah take inda su Mahmud Abbas Abu Mazin suke ita kuma tana da girma in an compare ɗinta da Gaza me yasa ba ta yi a can saboda su can waje a ɗan duniya ne suka fi yawa su kuma waɗannan mutanen da suka yi tamassuki da addini addini ne ba a so mu ma shi yasa ake kawo mana boko haram a kawo mana yan iya shegen kidnapping a ce wasu wai lakurawa duk iya shege ne kitsawa suke billahi labin wallahi kitsawa suke duk ƙarya ne babu na daka gemu na waje ne ana saka waɗansu ne kawai su yanzu in kana son ka tara matasa su yi wani hayaniya yanzu ne cikin sauƙi a cikin azare ma sai ka tara su kuma sai ka kaga wani abu inda akwai kuɗi iya shege ne kawai to su ma waɗannan an ƙisu ne saboda addinin Allah kuma mu sani wannan wutar ba ta tsaya a nan ba ta ƙoƙona mutane akwai wani ɗan hollywood da na gani wanda kwanakin baya lokacin da ake yaƙi har ma cewa ke cewa keep them all ku kashe su gaba ɗaya wai isra'il ta kashe ta kashe mutanen gaza gaba ɗaya billahi da sai gashi a talabijin a cnn ana hira da shi yana kuka yana kuka ɗan hollywood ne babban ɗan fim ne yana kuka saboda manshin ɗinsa multimillion dollar manshin da asset ɗinsa da yake da su duk gaba ɗaya sun kone lokaci guda kuma ko ba yadda ka iya sai dai idanu kawai ba yadda ka iya sai dai ido kawai saboda daga Allah subhanahu wata'ala take wala Allah ramuwa ce Allah ya fara yi akan mutanen Gaza da ba su da kowa sai Allah an nuna musu butanci addu'a ma ƴan uwansu musulmi ba sa musu don haka Allah ta'ala ya jefa musu ma irin wannan musiba ga wutar lantarki da ta katse makarantu duk na cikin Los Angeles an rufe su lantarki akalla yanzu a cikin Los Angeles inda wutar bata kama ba akwai gidaje sama da miliyan ɗaya wanda ba su da lantarki da manya-manyan kamfanoni babu lantarki abinda ba a gani a America saboda wannan wutar ta kokkona wajajen da ake samuwa supply din kuma babban wani abu da Allah ta'ala ya ramuwa a kayan su shine zaka ga a talabijin sai gashi ana nunawa irin yadda kake gani a Gaza kaga Gaza an maida wasu wajaje toka yanzu kuma Allah ya zo ya maida gefen California abin nan shi ma ya zama toka ya rama musu a cikin lokaci kankan wasu mutane an kashe duda wanda aka kashe suna da yawa a can anan ma Allah ya kashe waɗansu ai shi da yahude iran musulmi dubu ma bai kai iran bai yahude ɗaya ba su shi a wajensu to idan aka kashe guda ɗaya shi kenan kaga an yi daidai da mutum kaza da yawa a kashe a can yadda za su ji takaici da bakin ciki a cikin zuciyarsu ai Allah ya cusa musu bakin ciki ne tun a nan duniya kuma sannan yadda a can ake gani hatta asibiti ana zuwa ana masa bomb ana bom a asibiti kaga jirgi ya zo ya kawo bom ya jefa ga mutane marasa lafiya ana jinansu a yaɓe-yaɓe da drip waɗansu ana ƙoƙarin musu aiki ma haka za a jide su wallahi al'azim sai ga su ma a cikin talabijin wani babban asibiti ɗaya daga cikin manya-manyan asibiti a los angeles wutar ta taho kansa nan da na aka ce to evacuation a ɗaya jama'a aka dinga jidan marasa lafiya yadda kasan an yi a garzan su ma a nan sai gashi marasa lafiya yi biyi ana ta ɗebo su a guje ana trolling ɗinsu a saka sa ambulance yu yu yu ai wani gu wuta ta zo yadda suka yi kamata dinu sudan yadda suka yi haka su ma yanzu ake musu kuma yadda aka dinga evacuating ɗin mutane da ƙarfin tsiya a zo a dinga koransu mutum sama da kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a gaza aka fitar da su da gidajensu to su ma yanzu sai gashi khilala asbu'in wahid su ma an kori mutane daga gidajensu aƙalla mutum dubu kusan ɗari biyu wajen mutum dubu ɗari biyu aka kora daga gidaje kuma wannan wutar ta ƙona sama da gidaje dubu biyu da wani abu kusan gidaje dubu uku manya-manyan gidaje na ji a gani ballantana motoci kuma da kadarori wanda wutar ta ƙona Allah subhanahu wa ta'ala dama ya ambata mana a cikin alkur'ani dangane da kafirai ko dangane da wanda suka rudo duniya hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam tagna bil ams har sai lokacin da zu duniya ta dauki kwalliyarta hollywood akwai gaye a wajen eh los angeles akwai gaye a wajen har sai da idan duniya ta ɗauki kwalliyarta ta zaman ta ɗaukawa masu zaune a cikin duniyan sun ga kamar suna da iko a kanta su ne masu yin yadda so ga dama sai al'amarin Allah ta'ala ya zo mata da daddare ko kuma da rana Allah ce faji alna ha hasidan sai mu sanya ta girbabba an zubar da ita ka allam ta gina bil ams kamar ba ita ce a wadace jiya ba yanzu ta zan babu ita don haka wani mai waka yana cewa la tazliman na idza ma kunta muqtadira kada kai zalunci idan har kana da iko lokacin da kai ka sami iko to kar kai zalunci fa zulmu yarji'u uqbahu ila an-nadam domin zalunci karashin sa yana sanya mutun da na sani tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun in mutun ya zalunci sai je kwanta ya tabbaci alhali wanda ya zalunta shi kuma yana farke idan su biyu yad'u alayka wa aynullahi lam tanabi yana ta maka addu'a zaluncin da ka masa idan ubangiji kuma baya bacci duk lokacin da ka kira Allah yana amsa maka dan haka kada mutun ya kuskure ya zalunci lalle waɗanda suke yin zalunci duk yadda al'amarin su ya daukaka to ba za su kubce mu azabar Allah subhanahu wataala ba yana daga cikin sunnar Allah subhanahu wataala akan bayinsa azzalumai Allah yana kora su ne sannan a hankali sannan a hankali zuwa ga mahalakar su saboda abin da hannayen su ya aikata kasar america alwilayatul muttahida united states of america kenan tana daga cikin manya-manyan azzalumai tana daga cikin manya-manyan kasashe kangararru kusan ma babu ita yanzu a duniya waɗanda suke yin ɗagawa ga al'amarin ubangiji suna yin ɗagawa a ban ƙasa suna yawaita ɓarna mutanen da suke ma jin daɗi su ga sun dan kwafar da sauran al'umomi a ƙarƙashin tausayinsu da rahamarsu sai wanda sai gana masu tausayawa sai wanda sai in wanda sai gana ma kuma zalunta suna aikata duk abin da yake mummuna duk abin da yake na jarima duk irin abin da za su iya aikatarwa komai muninsa za su aiwatar domin su kai zuwa ga abin da suke sha'awa mu sani yan uwa musulmi yahudawa makiyan Allah ne kuma makiyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko makiyan musulmi ne makiyan musulunci a kowane zamani a kowane lokaci ba sa canjawa wannan siffata su kiyayya da musulunci shine abin da suka sanya a cikin zuciyarsu wanda kuma ya daskara a cikin zuciyarsu tun lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bai taba rabuwa da zukatansu ba kamar yadda Allah dama ya bamu labari game da su la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku zaka san waɗanda suka fi tsananin gaba ga masu imani sune yahudawa da kuma wanda suke mushrikai masu bautar gumaka irin mutanen India ko a ma'auni in ka duba za ka ga daga yahudawa sai India domin wannan shine abinda alqur'ani ya shaida akan su kuma shine abin da tarihi ma ya shaida akan su duk lokacin suka masa mu sai dara akan musulmi ko a yanzu yakin da aka yi ka duba yadda suka yi tirutin din musulmi da yadda su musulmi suke tirutin prisoners din da suke wajen su ana cikin musu wannan azabar amma har yanzu prisoners din suna nan kuma ba su kashe su ba kuma an kasa samun su har yanzu ba a same su ba in ban da wanda suka ga dama da raɗin kansu da aka yi striking truce suka bayar har yanzu ba a samu fursunonin ba kuma suna nan a ciki akwai waɗanda suka mutu a dalilin hare-haren da isra'ila suka kuma sun bayyana sun ce mutum kaza sun mutu a cikin waɗanda muke tare dangane da hare-haren da isra'ila sai kawo kuma suna tambayan su wani irin abinci kuke so abincin da suke so shi suke ba su matukar da wannan abincin ba haramun bane kamar in sun ce suna son nama alade ba za su kawo musu ko giya ba amma nau'in abincin da suka saba ci wallahi shi suke kawo musu haka waɗanda aka saka suka ba da labarin kaga adalcin musulmi amma su ko in sun sai dar akan mutane dama haka suke tarihi yayi shaida akan su kuma sannan ayyukan su ma da abin da suke faɗa yayi shaida amma Allah ta'ala ya mana albishir kada mu kasa abu ba Allah ya ba mu labarin game da su yace in tamsaskum hasanatun tasuhum dan lokacin da abu mai dadi ya sha same ku sai su bakin ciki wa in tusibkum sayi'atin yafrahu biha lokacin da mummuna kuma ya same ku a idanunsu to sai su ta farin ciki amma sai Allah ce wa in tasbiru wa tattaku amma in kuka yi haƙuri wajen bin Allah bakku yadda kun bi su abin da suke so ba wa tattaku kuka kiyaye dokar Allah la yadurukum kaiduhum shay'a duk makircin da zasu kulla ba zai cutar da ku da kome ba inna Allah bima ya'maluna muhit domin Allah ta'ala yana sane ilmin sa ya ce wa duk abin da suke aikatawa Allah ka isar mana akan Yahudawa abin da suke kulla mana ko ina inda musulmi suke Allah kai ne mafi sani muna roƙonka Allah ka tabbatar da dugaduganmu akan addininka kada ka sanya fitinar yahudawa ta raba mu da addini ya Allah umu ila salatikum